بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 22 ga watan Rajab shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan uku shekara ta 2020 a lissafin turawa muna darasi na tara aya ta da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu alhajj za mu tashi insha Allah a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gano aramu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام na'am
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين Allah madaukakin sarki ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan kowace jama'a mun sanya mata wato mansakan in an ce mansakan ana nufin mazbahan kamar yadda imamu mujahid ya fassara in an ce umma ana nufin ummatin mu'mina ko jama'atin mu'mina daga cikin al'ummomi daga cikin jama'ar da suka gabata suka wuce suka zo kafin ku kowace mun sanya mata mansak mansak kamar alawadli wato a a ce majlis ko matla mazbahan maudi'ul qurban wurin da ake samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ana ce mansakan ana ce mansikan kamar yadda zamu zo bayani insha Allah ana nufin kowace al'umma mun bata ibada daga cikin ibadu shine zubar da jini yanka dabba iraqatul dima'i wa dhabihil qarabin su yanka dabba mai rai don samu kusanci zuwa ga Allah liyadhkuru smallahi dan su tuna ko kuma su ambaci sunan Allah a bisa abin da Allah ya azurta shi su min bahimatil an'am na dabbobi na ni'ima inda zabihiha yayin da za su yanka su ambaci sunan Allah an ce mata sunan wato bahimatul an'am ne dabbar aka sa mata bahima shine saboda ba ta magana shi sa ka ce bahimatul an'am dabbobin ba sa yin magana an ce da su al'an'am ne ana nufin an'am don akwai dabbobin da ba al'an'am din ba kamar yanzu doki alfadari jaki dole na ba dabbobi ne na ni'ima ba saboda ba a ci so bahimatu al'an'am dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima wanda ba sa yin magana na'am duka dabbobin ma ba sa magana amma ana so a gaya mana menene dalilin sanya mata sunan bahima din saboda wato ba ta yin magana da yana la ta takallamu haka suka ce fa ilahukum ilahun wahid lalle ubangijinku abun bautar ku guda ɗaya ne tilo shi za ku kira sunansa in za ku yanka dabbobi falahu aslimu gare shi za ku miƙa wuya in ƙadu wa ati'u ku jawo ku yi masa da'a wa bashir mukhbitin ya kai muhammadu kai bushara ga masu tawadu al-mukhbitina ana nufin al-mutawadi'in masu kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala imam mujahid yace wa bashiril mukhbitin wa bashiril al-mutma'innina ila Allah azza wa jalla masu nutsuwa zuwa ga Allah asalin kalmar daga al-khabtu ne a larabci al-khabtu ana nufin al-makanu al-mutma'innu min al-ardi shine al-khabtu al-makanu al-mutma'innu min al-ard um, shi yasa sai aka ce al-mukhbitin mutane wato masu yi wa Allah da'a masu nutsuwa da ubangiji tabaraka ta'ala imam al-akhbar shi ce al-mukhbitin al-khashi'in masu khushu'i masu tsoron Allah imam an-nakhai yace wa bashir al-mukhbitin wa bashir al-mukhlisin masu ikhlasi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala imam al-kalbi yace al-mukhbitin wanda zukatan suke masu taushi raqiqatun qulubuhum masu taushin zuciya al-mukhbitin inji amr bin aus yace sune mutanen da ba sa yin zalunci kuma idan aka zalunce su su ba sa cewa sai sun rama wa idza zulimu lam yantasiru idan an zalunce su ba sa daukan fansa to nan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa kulli ummatin ja'alna man sakan liyaskuru sumallahi ala ma razaqahum min bahimati lan'am almansak kamar yadda na gaya muku ana cewa almansak ko almansiku daga annusuku ne annusuku ana nufin al'ibada da larabci wato masdarin kalmar ke almansaku daga annusuku annusuku bi ma'ana al'ibada to kenan anan sai suka ce ya halatta almansak likulli ummatin ja'alna mansakan za a iya fassara shi da yanka mana kowace al'umma mun bata wato mun halatta mata yanka ta yanka dabba shine mansak daga annusuk da za ta samu kusanci zuwa ga Allah ko kuma mansak da sunan wato ibada ko kuma wuri ko zamani duk ana ce da shi mansak amma abinda ake nufi a nan ibada kowace al'umma mun ba ta wata ibada ke bantacciya wanda tana misaltuwa da yin yanka ta karruban ilallah kowace al'umma al'umma annabi ibrahim al'umma annabi dawuda al'umma annabi suleiman duk allah ya halatta musu yanka dabba su samu kusanci da allah ana so a nuna mana yanka dabba a zubar da jinin dabba wani abu ne na ibada da ake samun kusanci zuwa ga Allah to shi yasa ba a yin sa in ba don Allah ba qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la kaga da sallah da yanka nusuki yanka to mansak shi ma suka ce yanka ko kuma qul inna salati wa nusuki mansa in ka fassara shi da ibada kace duk ibada ta gaba daya ta Allah ne gaba ke daya kenan yana iya daukan wannan fassara wato duka guda biyu Imam Mujahid dai ya fassara kamar yadda na gaya muku da cewa ana nufin yanka ne da zubar da jini azzabu wa iraqatu dima ala wajhi taqarrubi ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai sai ya zama masdar wa hamala nusk hamla nusk ala ibada khasatan akan kuma dauki annusuk annusuk akan ibada a kebance duk ana iya fassarawa abinda ake nufi ja'alna lakum ayyuhal mu'minuna manafi'a kaseera fi hadhihi al-ayyam ya ku bayin Allah ya ku mu'minai mun ba ku abubuwa na amfani masu tarin yawa a cikin waɗannan kwanaki ila waqtin mu'ayyan zuwa wani lokaci ayyananne sannan a ƙarshe wannan ibada ta in kun yi aikin hajji kenan to an halatta muku kuma ku yanka a matsayin takarru ilallahi tabaraka wa ta'ala kama ja'alna wa shara'na liman qablakum min al'umami kamar yadda muka sanya kuma muka shar'anta ga al'ummomin da suka gabace ku su ma suna yanka liya taqarrabu biha ila Allah wannan sai nuna mana cewa al'umma da bane kadai suke yin yanka ba sauran al'ummomi ma suna yin yanka ko muka faɗakar da su a inda za su yi yankan kuma muka nuna musu afdalul turk hanyoyi mafi kyau wanda za su yi wannan yanka din wanda zai zama to karɓaɓɓe a wajen mu wani kulle ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wannan bayani ne na illar da ta dalilin da aka shar'anta musu wannan yanka yankan ma gaba ɗaya an shar'anta muku ne don ku ambaci Allah ai shara'ana halakum walil umami sabiqati alaikum mun shar'anta muku ku yanka dabbobi ku yanka kaza ku yanka bujimi ku yanka rakumi ku yanka kaza ku yanka kaza kamar yadda muka shar'anta wa al'ummin da suka gabace ku don ku yawaita ambatan Allah inda zabiha a lokacin da ake wannan bismillahi Allahu akbar din Allah yana son sa in an zo yanka muka azurta ku da wannan da ihsanin mu da kyautata mu fa alaikum an tuksiru min dhikrihi wa shukrihi ku yawaita zikirin Allah ku yawaita godewa Allah li yazidakum min khairihi wa rizqihi dan Allah ya rika ƙara muku daga alherinsa da kuma wato arzikinsa tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ayar bi takririr wahdaniyya lahu ya tabbatar da kadaitaka gare shi shi shi kadai wa wujubi wato wajibcin a miƙa wuya gare shi shi kaɗai fa'ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu ubangijin ku kwaya ɗaya ne shi kaɗai za ku miƙa wuya mun shar'anta muku wannan don ku sani cewa anna ilahakum ilahun wahidun la sharika lahu fi dhatihi wala min sifati bai da abokin tarayya a zatinsa ba shi da abokin tarayya a cikin sifarsa tabaraka wa ta'ala shi shi kadai falahu wahdahu aslimu wujuhakum ku miƙa fuskokin ku gare shi shi kadai kuma ku ikhlasin ibada da da'a gare shi falahu aslimu wannan yana nuni akan musulunci kenan al-islamu shine mai miƙa wuya an ce da wani musulmi ne dan ya miƙa wa Allah wuyansa in an ce ya miƙa wuya ana nufin ya yadda sai abin da Allah ya ce ya yi zai ya yadda duk abin da Allah baya so ya miƙa wuyansu zai hannu wa bashir muhbiti ku yi bishara ga waɗannan mutane masu kankan da kai duk wanda Allah ya ce muke shi da rawatu ko da ikhlasi to wannan ana masa bishara Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi abu yakan faɗi falalar abu kuma da ƙarshe ya bushara ga waɗanda suka sifantu da sifofi na ƙwarai suka dace da wannan kenan masu da'a masu tawadu masu kankan da kai su suke bin dokar Allah akan wannan yanka ba sa kiran wani in ba Allah ba duk wanda ya zo yanka ya kiran sunan aljani to wannan baya cikin almuhbiti duk wanda ya zo yanka ya kira sunan malaminsa ko kira sunan wata kurwa ko na sauransu to ya yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kamata ku sani akwai waɗanda suna yin yankan amma wallahi ba da sunan Allah suke yankawa dabba da ranta ka zo ka yanka ta ba da sunan Allah da ya halatta ma ka yanka ta ba inda za a bari a lissafi ne mu a nan tunanin ai sai a ce ka zalunce ta ya za a yi tana da ranta za ka ɗauke ta ka yanka ta da ranka da nata duk ɗaya ba kai aka ce an kashe gayi an yi jirani ita kuma aka halatta ma ka ɗauki wuka ka yanka ta lokacin da ka dama kuma ai zalunci ne yayin da ka zo za ka yanka ta ka kira sunan wani ba allan da ya halatta ma ka yanka ta ba ka kira sunan wani wannan zalunci wannan kuma ba daidai ba ne to sai allah ya ce mai kuma sifan waɗannan bayan allah الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون waɗannan bayan Allah su ne Allah ya yabe su tabaraka wa ta'ala ya girmama su ya kai wannan annabi ka san waɗannan mutane almukhbitin su ne waɗanda idan an ambaci Allah idza zukira Allah wajilat qulubuhum idan aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala zukatansu suna raurawa shine wajilat qulubuhum sannan kuma suna da sifar haƙuri wasabirina alama asabahum sifa ta biyu su ne masu haƙuri akan wato abin da ya same su min masa'ib wa mihan fi hadhihi haya musibu jarrabobi da ka iya samun su a cikin wannan rayuwa suna yin haƙuri waɗannan bayan Allah na farko dai suna da tsoron Allah da idan zukirallah in an ambaci Allah aka musu bayanin Allah aka yi musu bayanin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala aka yi musu bayanin hisabin Allah ga bayansa ranar tashi alkiyama wajilat qulubuhum khafat qulubuhum zukatan sai su ji tsoro su rinka rawa sai su rinka jin tsoron sako suka zamanto masu haƙuri akan duk abin da ya same su a duniya na musibu da jarrabawa Allah kan iya jarrabe su da mutuwa na danginsu ko na kusa da su Allah kan iya jarraban su da talauci da rashin abin hannu da tashin hankali da fitintinu duka sai su zamanto masu yin haƙuri sannan Allah ya ce suna da dawama akan yin sallah wal muqimis salata su ne masu yin sallah almukimi na lissalati fi aukaci ake masu yin sallah a kan lokacinta wannan yabo ne gare su alamu dawamati assalati ala waqtiha adaiha ala waqtiha fi mawaqitiha suna yin sallah akan lokaci da ikhlasi da khushu'i sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi ba su da ruwa yunfiquna alal fuqara'i wal muhtajin suna ciyarwa akan talakawa suna ciyarwa akan mabukata wannan sifofi ne na abun yabo da ake so kowane mutum musulmi ya sifantu da shi na farko dai lalle ne zuciyarka ta rinka kadawa tana raurawa lokacin da aka tsoratar da kai Allah duk wanda ya ga ana tunatar da shi Allah baya jin tsoron Allah to ba ya shiga uku alamar mumini mai imani shine wanda in an faɗakar da shi Allah to yakan faɗaku wa'azi yana tasiri gare shi kuma shine mutumin da in ya ga ana saba wa Allah sai tsorata sai birgita wani mutum yake ban labari ya ce malam farkon zuwa na ingila ya ce muka je muka sauka a hotel ɗinmu dare ya yi muka ci abinci za mu kwanta muka ce kai bari dai mu ɗan fita mu zagaya saboda kar da mun ci abinci mu kwanta mu samu damuwa mu ɗan dai motsa jiki haka mu ɗan zazzagaya ya ce kawai sai muka ga wani guri irin gurin ɗan shan kwafi neskep da ɗan kwafi da ɗan shayi haka muka ga gurin gashi nan haka sai muka ce bari mu je mu ɗan sha shayi mu ɗan ɗumama hanjinmu ya ce muna zuwa sai muka ga an rubuta gentleman gentleman ya ce wallahi malam muna shiga sai muka ga duhu a wurin duhu sai wata wuta irin wutar gidan giya din nan bulu da ja da waya da sauransu ga mutane suna zazzaune da kofuna a gabansu da kwalabe to mun riga mun shiga ya ce wallahi malam ganin idona malam ya ce na gama ci tsirara tsirara an saka kiɗa tana rawa wacan nan ba ɗaya ba ba biyu ba ga karci maza balagagu suna zaune suna shan shayi suna kallanta ita wannan wai entertainment take bayarwa wai tana ɗauke musu kewa ta jiyar da su daɗi suna shan shayi suna kallon mace ana mata kiɗa tana rawa tsirara shine wannan bawan Allah ne ina son fassara muku wajilar qulubuhum din ne yace abokane na kawai sai suka zauna sai yace wallahi ni ba malami bane amma lokacin ban san lokacin da nace musu wallahi ittaqullaha haythu ma kuntum ku ji tsoron Allah a duk inda kuke yanzu in a Najeriya muke za ku je gurin nan saboda ba wanda yake ganin mu ba kasan mu bane yace to wallahi ba zan iya zama a nan ba yace na fito malam na jira na jira mutanen suka yi fitowa yace tare fa muke da zo musulmi da yan uwa nai nai su fito suka yace nai ta waya su fito ni kuma ba zan iya gane hotel din ba ni kuma ba ko ne yace haka na zauna a wajen nan suka gama abin da suka gama suka fito muka to kaga alamar imani duk mai imani in yaji ana saba wa Allah to zuciyarsa tana raurawa baya jin ya samu peace of mind wai ya ka ana saban Allah wai ya ce wai ya samu kwanciyar hankali to gaskiya ba ka da imani gaskiya kuma a ko'ina ne kake ko ana ganinka ko ba a ganinka annabi ya faɗa a cikin hadisi mai ban tsoro ya ce daga cikin mafiya sharri a cikin al'umma wanda Allah yake fushi da su su ne mutanen da a ido mutane haka salihai ne a haka ana mu'amala da suna da salihai ne amma idan sun keɓanta idan ba a ganin su ba a tare da su in ta haku hurmatillah sai su rinka keta dokar Allah yanzu dai tunda kuna tare da shi ana ganinsa na kirki ne amma yana ɗagawa da ya bar garinsu yana zuwa wani guri to tantirin matsayaci ne ba shi da kirki fiye da yadda kake tsammani an gaya mana akwai mutanen da kasuwanci suke yi suna zuwa kudu suna sayayya suna abin suka aka ce wala ka gansu a kudin ba za gane su ba na farko dai yana da gajerun wandunan sadam da su zai shiga mota ana tsallake ciro ma zai kwanci dogon wannan sai daura wallahi wani yake gaya mu wanda yake suke tafiya yace wallahi mala akwai masu cross ma musulmi wallahi mala sai ya shiga irin ta mutane ne ya dauki cross ya rataya kurin ya bata rai ya dauki space ya ajiye shikenan in an je maganar mata ne maganar kwane ne ba abinda ba a yi amma in ya dawo gida mumini ne ƙariya yake ƙwarai kuwa ta gaskiya ne ƙariya yake ba to Allah ka raba mu da keta dokar ka to waɗannan bayan Allah su ne masu wannan sifa ka zama mai zuciyarka tana katsuwa ka zama mai haƙuri akan duk abin da zai same ka jama'a rayuwa ku sani cewa dole Allah ya ta jarabawa dole Allah zai jarabe mu kuma yubtal mu'min ala qadri imanihi akan jarabe mu'mini a bisa gwargwadon imanin shi mai hakuri da duk abin da Allah ya jarabe ku ko rashin lafiya ko ciwo ko cuta ko kuncin rayuwa ko matsalar iyaye ko matsalar iyali ko matsalar abin hannu ko matsalar makoci ko matsalar aboki ko kana neman wani abu kana ta neman an a baka dukkanmu da ka sani nan kowa yana da burin abin da yake so amma bai hau inda yake son ba har yanzu ni dai ban taba ganin mutumin da zai ce in dai ba sahabbai ba mutum ya ce wai shi is okay ɗari bisa ɗari yadda yake son sa ya samu a allah da ya mu ba ma ba ma kammala burin mu har mu mutu kuma kullum in yau Allah ya maka za tu kana harin gobe kaza ne Allah ya maka kaza kana harin gobe kaza Allah ya maka kaza gobe kana harin kaza to shi sa Allah ya ladabtar da mu da hakuri ba yadda za ka samu abin da kake so kuma ku gane rayuwa mataki mataki ne akwai abin da Allah zai baka amma lokacin ka bai ba dole sai ka hakuri kana so ka mallaki kaza kana so ka mallaki kaza ka duba na gaban ka kafin su mallaki wannan abun shekarun su nawa a duniya sai ka hakuri ka jira lokacin in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka kuma kai tunani irin ka nawa suka mutu ba samu ba sai ka hakuri ciwo ne Allah ya kan dora maka ciwo ko ya baka kudin magani ko ya hana ka kana nan dai kana zikiri kana salati to haka rayuwa take akwai ibtila'i khas akwai ibtila'i am jarabawa khas wanda kowa ɗaiɗe kun sai nan ba wanda bai da wata larura a cikin kowanne a cikin wallahi yana da matsala wanda yau inda za a ce a bashi wasu addu'o'i da ake da garantin an karba ya faɗi larurarsa to daga nan har alfijir ya keto bai zai gama lissafa lalurorinsa ba amma mun yi haƙuri saboda imani mun san wannan duniyar ba ita ce final ba akwai final lahira so sai a yi haƙuri daga cikin ibtila'i da ake gamuwa da shi kamar yanzu ibtila'in wannan cutar da ke ta yaduwa a duniya ana ta faɗa ana ta faɗa Eh, wasu ba su damu ba amma mai hankali ya kamata ya damu saboda duk bala'in da ya samu wancan mutum ne ko in dai mutane yake samu to ka jira kai ma sai ya same ka ko sai ya samu wani naka kuma ka rabu da annobar da ta zo ta fi karfin duniya ta fara wani annobar coronavirus ɗin da ake faɗa ta fara da ƙasashe masu ƙarfi ta gagare su to ina ga ƙasashe marasa ƙarfi ta fara da masu dabaran masu wayan duniya wanda suke sarrafa duniyar su ma sun shiga uku suna wayo Allah sun kullata sun sako musibar Allah Ubangiji ya tona asirinsu kuma ta fi ƙarfin kowa kowa da kowa ya shiga uku yanzu jiya a amerika ba abin da aka yi aka ce jiya ranar addu'a ne dubu trump fa dubu kafircin trump amma trump ya fito ya ce a yi addu'a basu ya ce wallah abin da ya ban mamaki addu'a fa ya ce malaman coci a je a yi addu'a musulmi a je a yi addu'a addu'a ba yahuda ya buɗe baki ya ce a je a yi addu'a ai ya ga musiba yanzu haka amerika ta rufe kasarta ba a shiga sama da ƙasa ƙasashen turawan nan karaf kacaf sama da ƙasa ashirin da kaza duk ƙasashen turawan nan an ce trump ya ce ba a shiga mai ƙasa ban ban da ingila ba kawai ana ta masifa tattalin arziki ya kare ibtila'i asara a iya 'yan kwanakin nan ana faɗa a iya kwanakin nan da wannan abu ya faru airlines kawai jiragen sama an ce sun yi asarar sama da dala trillion dala trillion wannan iya 'yan wannan kwanaki haka jirage malam suke buga iska yanzu a sararin samaniya ba fasinja yanzu irin saudiya sai dai su je su zuba amma ba mai fita empty cike dawowa shi ma laruran wanda za a kai shi watakila ɗan ƙasan ne masifar ta yanke masa yake so ya maza maza ya dawo gida ta kai ga yanzu mutane kowa yana komar da iyalinsa gidajensa saboda ba san me zai faru ba Allah zai iya ɗora jarabar da wallahi azim wallahi fi ƙarfin duniyar ga baki daya kuna kallo za a ta mutuwa mai nisan kwana ne kawai zai samu wallahi mu ko musulmi mu ne na tazarrar aksar mu muka fi kowa cutuwa da wannan coronavirus din aikin kenan radio coronavirus television coronavirus ina ne coronavirus wayoyinmu duk coronavirus duk an firgita an shiga kuma abu ne guda ɗaya ba ake tsoro mutuwa wanda kullum da ana tawazi a kanta ba a wasu ba amma yanzu ga ta nan ta zo tana ɗiban mutane yanzu wani marubuci da ya rubuci a china yake cewa magana cewa mutum dubu kaza ne suka ɗari kaza suka mutu ya ce wallahi ƙarya ne ya ce mutane da suka mutu a china sun fi miliyan goma ƙwarai kuwa ga shi na rubuce wani profesa ne ya rubuta wani wani wani wani wani dokta a can ya ce duk labaran da ake faɗa duk da yawa ake ana ɓoya ƙasa kaza guda ashirin ne ƙasa kaza guda arba'in ne ya ce allah kawai in yi ta sauka abin ba a cewa komai kujerar aski idan mutum ya je zauna fa in mai ita ne yana tashi kana zama zancen ka ya kare wallahi haka suke nunawa haka suke nunawa an daina gaggaisawa yanzu yawanci musafa a kasashe an daina yi in an zo da kafa ake kawai faf faf faf faf wallahi da ke gawo abin mamaki yanzu ka duba guri irin haramin maka duba harami duba ɗakin kama malam ba kuwa ba a taɓa yi ba a tarihi a ce a ɗauki lokaci malam zuwa ake yi in an bude harami yanzu awa ɗaya kafin asuba ake bude harami awa ɗaya shi ma bakar kamanta ba kowa ke zuwa ba yan tsiraru ne suke zuwa masu ƙarfin imani ne suke zuwa sai limamin da ya zama timetable ɗinsa ne ya fito dole ya fito shi ma aka zaga shi ɗan tsul da shi da yan sanda a bayansa ɗan tsiraru ana nesa nesa ana hasbunallahu wa ni'mal wakilu ana gama sallan nan da an yi zikiri shikenan za a ci a rufe kullum sai an wanke harami an mai feshi sau goma tati feshe-feshen magunguna daga kafet a feshi a yi wane ne a hura a iska a kunna a yi menene kullum yanzu kasar china ga baki daya duk inda guri ya zama affected kawai motoci ne masu bunka hayaki da da chemical kawai ake yadda ka san irin wani sunan shi irin motar na mai bunka hayakin nan ko ina kawai kowa bai yadda da kowa ba kaga yanzu wannan haduwar yanzu haka a saudiya an hana wannan haduwar wannan zaman da kuke yanzu ka zo yan afirka baƙaƙe ana mutuwa kun zo kun haɗu a masallaci wallahi ba sa yi akwai kasashen da yanzu an sarye da sallar juma'a ba a zuwa ɗazun nan nake gani wani ya turo mu daga saudiya ya turo mu a kuwait wani ladani ya zo yana kira yana kiran sallah masallaci ba kowa masallacin juma'a malam ba kowa yana kiran sallah yana kuka shi ma da yazo hayya ala salah hayya ala falana sallu bi rihalikum kowa ya sallah a gidansa a yanzu haka a Kuwait in za a yi sallah asubahi za a yi magariba za a yi isha sallu bi rihalikum an dakatar da karatu yanzu a kasar Saudiya ba a karatu ibtila ba a karatu duk jami'o'in rufe karatu ba firamare ba nazari ba sakandare ba komai jami'o'i ne ma an maida abin yanzu online ake karatu kowane ɗalibi ya zauna a ɗakin sa ya buɗe kwamfutar sa da intanet ya ta karatu online a yi masa lacca online ya test online a yi masa makin online saboda coronavirus sallar juma'a fa wanda ya gaba da aminci ba sai ya je ba wallahi al'azimu nake gaya muku umra ba a yi gashi kuma musibar ta zo mana ana tunkarin azumi kada Allah ya nuna mana wannan bala'in da zai zo yau a ce yau da azumi ba a yi tarawihi ba a yi tahajjudi a waɗannan masallacin masallacin musibar nan ta isa wallahi kada Allah ya nuna mana wannan ibtila abin ya wuce duk yadda kake tsammani kuma wato hadarin mutane duk ba su gane ba yanzu an daina sufuri a je gaji a je kasa kaza a siyo kaya a yi odar kaya wannan sauransu abubuwa sun tsaya yanzu wani dan kasuwa yake gaya mai ce mala abubuwa fa sun fara raguwa a kasuwa suna karewa sababbi ba sa shigowa wani ya ce duk wanda zai sai dinkin yadinsa na sallah ya maza ya siya tun yanzu i to channel da take abin nan an daina yi komi ya tsaya yanzu sai tsofan kaya wanda ba su sayar ba shi za su yi ta fitarwa ita siya su gabza masa kuɗin su ga dama shi ma kuma zai zo ya kare to abin da ya fi komai hadari kayan abinci abinci musibar ba karamar musiba ba ce ba komai yana yin ƙasa yana yin ƙasa yana yin ƙasa akwai abubuwan da ba zai yi ba dole sai an kawo su daga waje automatically ba za mu rayu da kanmu ba sai an kawo waɗannan abubuwan a waje abubuwan da suka shafi lafiya abubuwan da suka shafi kaza suka shafi kaza to abubuwa duk sun tsaya ƙasashe suna ta rufe ƙasashensu kowa ya ce nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake bai zai ka shiga ba yan saudiya duk kuɗin ka duk matsayin ka ba ka shiga ba amerika ba za ka shiga ba ina ne ba za ka shiga ba ina ne ba za ka shiga duk sun rufe wannan ibtila'i ne dole sai an yi haƙuri kuma a yi addu'a mu je mu yi addu'a mu je mu yi kunuci mu roki Allah saboda idan waɗannan ƙasashen abubuwan sun same sun gigitar da su duba ƙarfin tattalin arzikin china a kwana goma a sati ɗaya ko ta yi gina asibitin da mutum dubu goma zai kwanta da gadaje da kayan wuta gurin fafili ne amma duka a sati ɗaya aka tada wannan gurin iya ganin ka malam zuwa ake malam a hanya kawai malam sai a ɗauki na'ura a gwada maka haka ana gwadawa a fuskar ka idan ka da an ga temperature ka ta kai kaza ko jikinka ne dumi da yawa sai a ce uh zazzabi shiga sai a je a haɗa ka da masu ciwon wallahi nake gaya muku shine musibar ba shi za ga da doke-doke ake ɗaukar 'yan china ba da an zo gwadawa idan na'urar ta nuna jikinka ya yi high temperature din is high to shi ma wai alama ne na cewa kana da wannan zazzabin na wannan musibar ta kama mutane ana ta abin da su to trump ma fa ya ki a gwada shi an ce an je za a ana gwaje-gwaje ya ce kar wanda ya zo ya gwada shi ba zai yi a to wa zai damu da shi kai sai kai damu da ka abin zai yi ba zai can su karanta mu lafiyar mu kalau Eh, kaga Allah ya taimake mu ya jarrabe mu da bukin talauci da rashin kulawa da mai abdul Najeriya gaba ɗaya mutum biyu ne suka kamu alhamdulillah kuma ma ba ma mu bane ko yawwa Allah wato hawalaina la alaina saboda wallahi Allah ya sani shaida ne in ya zubo mana wannan coronavirus din a Najeriya abun ba kyau ba Allah nake gaya maka to ina za ka mu yanzu Najeriya kun ji an rufe wai an ce wai kar wani ya shigo a buɗe take han hai kowa shiga yake wallahi wallahi duk wanda ya ga dama shigowa yake kuma duk wanda ya ga dama fita yake ba abin da ya dame su harkar su kawai suke ga maka wallahi tallahi kaga duk kasashe ana kula wani airport kar a shigo kar a shigo kar ƙasa ka za ta shigo mu ko ƙasa ɗaya ma duma gaba ɗaya kowa ma shiga wani wani ce kai Allah yana tsammanin Allah ma a Najeriya yake wato yadda Allah ke kula da Najeriya in gaya maka gaskiya yanzu irin kasa irin irin su Nijar irin su abana suwaye kowa harkar su yake su shadi ana ta fama ma da yaƙi wake wani korona don gobantar ta ma je mana a rage wata aiki masu jin daɗin Allah ya ci jarabar suna ta fadawa cikin abubuwa to in ya faɗo mana munan talakawa miskinai to kai yanzu kana jin Allah na tuba yanzu a kawo abin da a ce ba za mu je masallaci mu sallah ba to in ba mu je masallaci ba ya za ka yi da kasuwar kurmi ya yi kasuwar ribi ya za ka yi da bata ya za ka yi da wuri kaza cinkoson nan su ba daban-daban ɗazu ake nuna mu a wani masallaci ya fi wannan girma wala malam sahu ɗaya bai fi mutum uku ba mutum uku sahu na biyu ma mutum uku ba haduwa mita mita tsakani liman shi kadai shi kansa bai yarda da ladaninsa ba ina gaya maka wannan bala'i wannan bala'i wato da me yi kamar Allahu alam muna fatan Allah ya bamu hakuri eh Allah ya bamu hakuri kuma mu yawaita ambatan Allah dan Allah yana cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne tabaraka wa ta'ala zukata suke samun natsuwa so mu koma ga Allah da abin da ya same mu malamai sun faɗa shi mumini duk inda yake inna amrahu kullahu khair kawai ka zauna ka jira kaddara ubangiji to annabi ya faɗa in annoba ta zo ba za ka fita ba ba za ka shigo ba ya za ka yi kana da wata dabara masu ilimin likitancin da sanin abin sun kasa ya za ka yi bayan da za ka yi kawai kowa ya rungumi ubangiji in ta faɗo shi kenan damun mu annabi ya gaya wani wanda ya mutu a cikin annoba ya yi mutuwar mai shahada a ci gaba da zuwa kasuwa a ci gaba da zuwa gona a ci gaba da zuwa harka ko ba haka wani amma a takaita mu'amala da mutane Allah ya wada abuwa to haka suke faɗa a daina shiga cikin cinkoso da yawa haka dai suke faɗa mu ma muna gaya muku Allah kiyaye mu dai gaba dai ga mu kan cinkus ɗakin tsumma muna nan muna haɗe amma muna fatan Allah ya kare mu sai mai Allah ya ce a nama
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف نعم فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون sai Allah ya sake ambatan wato albudun albudun jam'i ne na albadanatu albadana wato ana nufin dabba babba mai girma don an ce da ita badana ne ma saboda izamiha wa zakhmatiha saboda girmanta da kuma wato faɗin jikinta abinda ake nufi albudun manya-manyan raƙuma mun ba ku manya-manyan raƙuma mun ba ku albuduna mun ba ku manya-manyan raƙuma masu girman jiki lafiyayyu sai hagul ajisami akan ce badunan rajulu badnan da badanatan idan dakhama idan mutum ya zama ƙato rushe shi kaya guda to akan ce badanan rajulu ay badunan rajulu badanan badanatan ƙaton mutum kenan um, idan idan ya idan ko mutum ya zama wato shekaru ne suka same shi ya samu shekaru jikin ya sake wancan ya zama ƙato ya ƙoshi ya kumbura ko ba ka ba a cike yake amma an buga masa iska duniya tana yi da shi yanzu to idan kuma shekaru suka yi masa yawa istarha jikin sai rinka sakewa haka rayuwa take ka yi ƙarfi ka yi ƙwari shekaru suka yi yawa kuma sai jikin ya rinka saki kana lankwabewa kana langwabewa kana sharkabewa kana yin baya to sai a ce baddana tabdinan Bad- baduna wancan ya yi ƙiba idan kuma ya langwabe sai a ce wato baddana tabdinan wancan baduna wannan kuma baddana tabdinan akan iya ce da manya-manyan shanu ma albudun kamar albakar al'ibulu albakar kamar yadda wasu malamai suka faɗa su ma albuduna ne tumaki da awaki ba a ce da su albudun da aka walbuduna ja'alna lakum ja'alna halakum min sha'irillahi ana nufin raƙuma a matakin farko shine albuduna sai kuma wasu malamai da suka shigar da shanu su ma sun shiga a cikin sun shiga cikin al'udun mun sanya muku min sha'airillah mata yana daga cikin alamomin addinin Allah shine sha'airillah me yasa aka ce da ita sha'airillah suka ce da yana tush'aru tut'anu bi hadida fi sinamiha ana sokan wato dabban ana soke ta a yanka ta a matsayin kisa irin suka da mashi din nan kamar ababi na hadaya ko kuma na yankan layya Allah ya ce alama ne na addinin Allah ku yanka albuduna alama ne na sha'irullah alama ne na dinullah lakum fiha khair Allah ya ce a cikin waɗannan dabbobi kuna da amfani mai yawa wal ajru fil uqba da kuma lada a lahira amfani a duniya ku kiwata su ku sayar ku samu kuɗi amfani a duniya ku kiwata su su kitse su mai ku yanka ku ci nama ku more amfani a duniya ku amfani da fatun su ku mai da su buzu ku yi takalma ku yi kaza amfani kasir ku ɗauki kasusuwan su ku sarrafa su ku yi abubuwa da su da yawa gashi nan na amfani lakum fiha khair sannan kuma ga lada da za ku samu filin ba to fadkuru smallahi alaiha ku rinka ambaton Allah alaiha lokacin da za ku yanka su kada a yanka su ba tare da sunan Allah ba ko ana kiran sunan aljini sawaf in an ce sawafa ku lura akwai shadda akwai sawafa wato sawaf abinda ake nufi a tsaye kun tsayar da su wato sun kafe kafafuwansu kwaya uku salasatu ko salasu qawa'im kad saffat rijlaiha wa ihda yadayha wa yadha al-yusra ma'qula an nade kafar ko hannun hagun an nade sauran kafafuwan guda uku kamar yadda muke yin dabba ko ba muna daure uku ba a bar guda to shine sawaf da sai kuma a yanka a haka ma'ana sifar yadda za a yanka ne ya zo a riwaya daga zaid bin jubair ziyad bin jubair ya ce na ga abdullahi dan umar um, ya ga wani mutum ya sun koyar da dabbarsa badana ɗinsa zai yanka ta a kwance ka muna yanka rago a kwance akuya a kwance to su wannan manyan dabbobin a tsaye ake so a yanka su ba wai a kwance ba in aka in aka suna tsaye akan abubuwan kafafuwarsu guda uku kafa dai sai a nade ta to sai a soke sai jini ya tsarto sai su faɗi ko a durkusar da su kafa ɗaya kuma a naɗe shine sawaf sai abdullahi dan umar ya ce da shi iba asha qiyaman muqayyadatan sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashi wannan budina a tsaye zaka yanka ta ka naɗe kafa ɗaya ka bar kafafuwan guda uku a tsaye ka naɗe ɗaya wannan shine sunnar annabi muhammad akan yanka rakumi ina fata ana fahimta kalmar sawafa din a takaice fassarar shi ne kafafuwa guda uku suna kafe kafa ɗaya kuma ta gaba ana ce da ita hannu sai a naɗe ta sai a soke ta haka shine sawafa wannan kenan wa idza wajabat junubuha wajabar junubuha idan ta faɗi a ƙasa bayan an yanka ta kenan shine wa'ida wajabat fa'ida wajabat junubuha idan dabbar ta faɗi a ƙasa bayan an yanka ta in tana da rai za ta iya tsawwa a ƙafafun hukun aiko idan ba rai ana soke ta ai kaga za ta faɗi to shine fa'ida wajabat junubuha ta faɗi a ƙasa kenan to shi kenan sai ku fara fiɗa sai yanka asalin wujub a larabci an ce wajaban daga wujub ne alwujubu ana nufin alwuku'u wani ya zo ana tsere da gudu sai ka ce wajaba wajaba kana nufin waka'a ya cinye kyautar asalin alwujubu alwuku'u ne mana abinda ake so ya samu ko tilas ya samu shi yasa suke cewa wato wajabati shamsu ana nufin sakafati shamsu rana ta fadi sai a ce wajabat to ita ma dabbar tana tsaye ta fadi sai a ce wajabat junubuha ta fadi a ƙasa ta ɓangaranta to fakulu min ha to ku ci wannan yana nuna ba a cin dabba tana da rai mutum da zai zo wai dan Allah ya halatta masa kurin ya sa wuka ya rinka yankan naman saniya ya ce ai mata allura ta yi jinya kafin naman ya dada tsirowa haram ne duk abin da ma'ubi na min alhayyi fa huwa mayyit ji mai iziya duk abin da aka cire shi daga rayayye kamar yanzu misalin ka samu cinyar saniya kana da wuka mai kyau ka yanko nama ka ce maza a gyara ma jini ya zuba aka sassa magani aka yi mata allura ta gaba yin jinya ci gaba wannan naman da ka yanka mushe babu wata dabba da aka halatta ka ciri namanta ka ci tana da rai a ba a yi to shine ya ce fa'iza wa dabar junubuha in ta da ƙasa ta mutu an yanka fakulu min haku ci wa at'imul qani'a wal mu'tar at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake zaune a gida shine qani' kamar yadda wasu malaman irin su ikrima da su ibrahim an-nakhai da su imamu qatada suka ce al-qani' shine wanda yake zaune a gida a ciyar da shi wanda yake yana zaune a gida baya fita yayi roko ku kai masa gida ku bashi wal mu'tar shi ma mai roƙon ku bashi wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ciyar da wanda yake zaune a gida ya nuna qana'arsa alqani'u ya nuna wadatar zuci talaka ne yana gidansa yana cikin bakin talaucin amma ba zai fito yana cewa ku bani ba kaga wannan wato subhanallah ba karamin baiwa bane Allah yake yi wasu Allah ya jarrabi mutum da bayi da shi amma wallahi ba zai iya buɗe bakin sai ce ya a bashi ba amma kana ganin sa ka san mabugaci ne to Allah ya ce in kun zo taimako ku fara bawa waɗannan abun tausayi malam yanzu waɗanda ake mantawa da su kenan kuma ba a basu yanzu in baka buɗe baki ka roƙa ba sai ka mutu a gidanka wallahi ba za su baka ba ba ka da wannan al'ummar da ta san darajar wanda bai roƙa ba a bashi maroƙin shi dai za a zaga kuma a bashi wani yana zaune yana kallon ka yana jira sai ka je ka sauke mai karamar murya ya baka to Allah ya ce ku ciyar da alqani wal mu'tar kai ma ya kamata dan uwana ka lura da alqani'u da al mu'tar kuma annabi ya ya hana mu roƙo roƙo mutum ya je yana roƙo a bashi a bashi a bashi ɗayan ku ba zai gushe ba yana yin roƙo sai ya zo ran tashin kiyama laysa fi wajhi muzatu lahmi babu tsoka a fuskarsa babu tsoka saboda ya gama zubar da mutuncin fuskar tasa ana samu masu roƙo wani rayuwarsa ce gaba ɗaya aka roƙo ta yi ko mata aure mai roƙo ko yaron gida mai roƙo ko mutum haka kawai maroƙi wani kuma rayuwarsa daman kawai zai je a bashi kawai shi kullum kawai roƙa ne baya jin nauyi zai buɗe baki ya ce ka bashi wani abu babu wulakanta kai kuma da ya wuce gaje kana roƙon mutane abu kai daure iya daure a inda ba abu ya zama ba yadda za ka yi ba to kar ka buɗe bakin ka je ka ce wani ba ne sahabbai aka ce saboda tarbiyyar da suka samu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi idan tumagiyarsa ta faɗi ƙasa ba sa iya buɗe baki su ce mai komo sai mutum ya sauko daga kan dokinsa yana sama akan ya ce mai komo tsumagiyata ai ya roƙe ka wani to sai sauko daga kan dokinsa ko rakuminsa ya dauki tsumagiyarsa ya koma sama haka suka samu wannan tarbiyyar kuma waɗanda ba sa roƙon sun fi mutunci a idan mutane alƙani wasu malaman suka ce shine allazi la ya ta'awadu wala yas'al wanda ko dan nunawa ma bai zai yi ba la ya ta'awadu ya dan nuna alamar yana so ma akwai wanda zai nuna ma yana so ba zai roƙe ka ba amma dai zai dan nuna alamu haka to wannan mutar ne sunansa amma alƙali'u shi nuna ma baya yi wani lokacin wani zai zo yana maka magana kuɗi magana arziki magana kaza shi wallahi yana so yi kaza yana so yi kaza kuma ya san kai mabukaci ne amma sai zo yana maka maganar kaza da kaza da kaza ba zai kuma iya ɗauka ya baka ba so yake ka wulaƙanta kanka ka ce to ba ni mana ka tozarta ka ce ya baka Allah ya sauke almutar wasu malaman suka ce shine wanda zai nuna maka ransa kuma ya nuna maka wuyansa a ransa zai nuna kuma ya nuna ma alama yana so amma bai zai buɗe baki ya ce a bashi ba wata fassarar motar to alƙalibu ne sai mu ce daga cikin yana nuna kana'a ne kana'a kana'atan idan radiya bima qusima lah wanda iya yadda da abin da Allah ya raba masa wallahi in talauci kake je da shi wallahi sahabbai sun fi ka talauci wallahi malam sun rayu a hadisi a riwaya wani sahabi yake cewa ana maganar sutura ya ce a cikin mu a lokacin annabi mutum nawa ne suke da riga biyu wallahi malam ya ce a cikin musahabbai ai ɗaiɗai ku ne ake iya ca suna riga biyu ko uku galiban su riga ɗaya ne su muna karatu na sai bukari akan hadisi na hadisin sunan tirmidhi kai annabi ya ce a rufe dukkan wata kofa in ba kofar abubakar ba kofofi ne na masallaci da sabai suke ce kofa kowa inda zai shigo masallaci inda zai shigo masallaci wata annabi ya ce a rufe kofar kowa banda ta abubakar a wata riwayar a rufe kofar kowa banda ta aliyu wata ran ya ce ta abubakar wata ran ce ta aliyu to ya aka yi kofa kofa ka ashe wai gidansu ne gidajensu ne gaba daya a dan fara suke da masallacin katangar gidansu a haɗe ke da masallacin kawai yana daga labulan masallaci ko sai shiga gidansa duba alakarsa da masallaci mu sai mai mamaki ka san me saboda ba su da komai su a duniya ba ba wani abu suke tara ni ko ni da kai na yanzu mutum zai zo ya matarsa gida ma sai yi wa matarsa ita kadai sai mata daki falo uku falo kawai uku hudu biyar irin wannan kujerun iri ɗaya wani wallahi aka ce kwanan nawa ne ke gaya mu ya ce wata mace da wannan ya yi wa mace gini ya mata abin nan, masu wadatar falo falo falo sun kai wajen guda biyar waɗancan kujerun iri ɗaya da na wannan wannan kujerun iri ɗaya da na wannan wannan ɓangaren ta kare ga ɗakin kwana iya ganinka ga na yaranta ga na waye duk a cikin wadata shi ma fa ga ɓangarensa akwai falon da sai ta shekara ba ta shige shi ba amma fa masallacin unguwarsu yana nan cikin duhu da sauro babu inji janareto na dubu goma da za a rinka tayarwa ana yin sallah magarba da isha'i babu amma ya ce ya kashe wani to su ba su da kamai shi sa aka an ce sahabi ya yi ƙaura an naɗa wani alƙali wani malami ne cikin salaf aka naɗa shi alƙali ya kwana yana fitsarin jini saboda an ba shi alƙalanci washe gari sai aka neme shi aka rasa ashe wai da shi da iyalinsa gaba ɗaya dukkan su gaba ɗaya alaftun jaki ya ɗora su jakuna kawai suka da kayansu da suke rayuwa suke amfani a gidansa don iyalinsa ya'yansa gaba ɗaya kan jakuna suka hau suka fita suka bar garin mu yanzu an ce ka kawar a garin nan tirela ma ba ta ɗauki kayan gidanka ba amma kana nan ka fi kowa zagin mutane cewa kai talauci ya dame ka haka ne mana muna da shirgi muna da kayayyaki kujeru ne gadaje ne akwatuna ne wane ne faluka ne menene menene amma mutum yana nan in an zo ana maganar talauci shine a gaba bai daga hannu cewa ana cikin wahala to ka karanta tarihin sabai ka ci shi yasa za ka yi mamaki an ce wai wai suna dam da masallaci suna to ba komai a gidan ba komai me yake cikin gidan shimfidar su ne kawai sai abin da za su ci abinci shi kenan ba su da wani kaya da suke tarawa ko wani kaya na zamani da wai ba su da shi mu ne mu da ku muka rungumi duniyar muna nan muna ta fama muna neman ta kuma wallahi galiban wahalar da muke yi akan tara duniya wallahi ba akan larura ba ne mu tsaya mu yi wa kanmu adalci in kaga mutum yana gigita ya shiga uku ya rasa kaza ya rasa kaza a'a abu ne na duniya bai samu ba wata mota ce abokinsa yake hawa bai samu ya hauta ba gida ne wani ya gina gida mai kyau shi ma dole sai ya gina wannan gidan wanda akwai masu rayuwa kuma a gidan kara kuma su ma gida ne su akwai masu rayuwa a gidan tabo su ma kuma gida ne sun ma fi samun sanyi ko da ba AC masu da sanyi da jin daɗi a ciki to amma dole zan takura wa kaina in ci bashi in ci kuɗin mutane ina kasuwanci saboda in tara kuɗi in gina babban gida in ci bashi in tara kuɗin mutane ne yi wuru-wuru da hayaniya saboda in hamu abun mota in babun hawa mai kyau a abin nan shi ne kawai larurorin namu nake gaya maka ka tsaya ka yi tsim ka nutsu duniya ce muke so za mu tara kuma ba mu same ta muka tara ba shine muke kukan ba mu da shi ba mu da shi ba mu da shi ba mu da shi da yawan mu nan abin da muka mallaka wallahi ya fi abin da annabi Muhammad ya mallaka sallallahu alaihi wasallam wallahi a matsayinsa wanda Allah ya fi son sa a duniya da lahira ga baki daya amma wallahi yawan sun mallaki sama da abin da ya mallaka amma duk da haka muna kuka wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun Allah ce kamar haka muka hore muku waɗannan dabbobi dan ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala li tashkuru in'ama Allah alaikum ku gode wa ni'imomin da ubangiji ya muku a rayuwarku wa yin ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun ce za ku kididdige ni'imomin ubangiji ba za ku iya kididdigewa ba anan za mu dakata insha Allah abinda muka faɗa ne ne Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta tabar insha Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أشهد أن لا إلا الله
tana ta kanta wato rudin ya kai ga ma ba za ma a iya tuna kwana nawa shekara nawa akai a duniya ba sai a zo a yi ta tattaunawa wannan ya ce wannan ya ce yanzu waɗancan sun yi magana akan ashiru layalin illa bisum illa ashira wannan fa a cikin raɗa suke faɗa ashiru layalin faqat suna da na sani suna cize yatsa duniyan nan ta kubuce musu ba su yi aikin da za su samu rahama a wannan yanayi na alkiyama ba da mun sani da mun yi kaza da mun sani da mun yi kaza abinda suke nufi istiqsarul mudda suna ganin kai Allah yanzu iya kwana goma ya bar musu kawai ai da an sani da an basu shekaru sun yi aikin alheri